الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau asabar daren lahadi sha biyar ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da tara ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba muna cikin wannan littafi na umdatul ahkam as-sughra ta babban malami al-hafiz abdul gani ibnu abdul wahid al-maqdisi al-jama'ili rahmatullahi alayhi muna cikin kitabun nika ko kitabun salat inda muka tsaya hadisi mai lamba ta 318 za mu tafi hadisi mai lamba ta 319 mun kuma tsaya a darasi na 95 daidai za mu tashi 96 a wannan masallaci mai albarka na marigayi alhaji bashir usman tofa allah ya ji kansa da gafara muna jini gabar kamar da muka faɗa shafi na 67 a wata nuska malaiki alhadisu ta fi wa ashira ba da salatu biya hadisi na 300 da sha tara an faɗi mata dina kaifi an karɓo daga fadima yar kai anna aba amrin bin abdin hafsin lallai abu amr ibn hafs dallaqaha albatta ya take ta sakin da ba komai shine talaqul ba'i sakin da ba komai yayi saki uku kenan shine albatta yanke an yanke auren gaba daya wa huwa ga'ibun ba baya ne kaga yana nuna ma cewa ya halatta mutum ya saki baya ne to bayan an kirawo shi a waya an daga ko kuma in ma ba in ta waya ne inda a zamanance ne wanda kaza ta amsa kin yi karfi eh na yi to kaza shikenan duk da dai mafi yawanci wato ta wahala ka ga wanda za ka bi wannan ka'ida cewa an yi ƙarfi domin a sama aiki amma duk wanda ka ga ya yi wannan nutsuwar to kaga yana nuna cewa cikin hankalin zai a cikin ƙarfi suke to ba ne ba kuma sakin ya zama ɗaya kaga an cika tsarin sunna cikakke saboda haka baya nan ya turo da sako وهي راوية ita da aka saka ita ta rawaito abinta da kanta take bayani sallaka ha talata yayi mata saki uku fa sala ilaiha wakiluhu kaga wakiluhu lam tun ji aka yi mata zamba domin akwai ruwaya da ta zo fa sala ilaiha wakilahu to wannan ta gaban mu fa sala ilaiha wakiluhu bi sha'iri saboda haka sai aika wakilinsa ya je ya kai mata shinkafa yau shinkafa ba da ba ara ta ba wanda za ta ci ba ta ci da su kai mata wannan shinkafa ce fuka ta ta ce ran ce ba ci a kan me za a kawo mata wata shinkafa bayan an sake ta malamai suka ce haushin da ta ji shi ne ta raina yar wannan za a bata faƙala saboda haka tun da ranta ya ɓaci shi ta yi yi ta kai ƙara ko kuma kafin ta kai ƙara shi da ya kai ya ga an raina ya ce wallahi ma rage alaina ni kai ko dan aikin ko shi wanda ya saki ya ce na rantse da Allah ba ki da haƙƙin komai a kanmu kawai sai baka muke a kai domin saki ɗaya da biyu shine mace take da haƙƙi amma take na uku ba ta da haƙƙin ciyarwa fa ja'at rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da taji wannan sai ta tafi gurin annabi alaihi salatu wasallam fa dakara dalika la sai ta ambata wa annabi haka sai ya rasulullah ya gaje ni kuma ya yi kuma da shinkafa yar kaɗan saki uku fa kala sai annabi yace laysa laki alayhi nafaqa to baiwa Allah ai ciwo shi da ke baya kanka shi da ke ba a kanka yake ba in za ki karɓi wannan shi ke nan kwai wato kika ki ruwanki wa fi lamzin a wani labaza annabi yake ba ma ciyarwa ba wala tukuna yake ko ma gurin zama ba za a baki gurin zama ba kuma ba za a ciyar da ke ba ba ki da wurin ba mara hanta a gadda shi bai ki ummu shari sai annabi yake tafi tunda kin ga gidansa kiki ko ba ki da hurumin zama ba kuma hurumin abinci ina umarta ki da ki tafi gidan ummu shari wanda ta rawaito hadisin saka amara na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi qatl al-awzaz ko kanin fuku ala ibrahim annabi ya yi umarci din da aka aka kake ta domin tana ce kanwa uwar gami lokacin da za a jefa annabi ibrahim cikin wuta ta kawo gudunmawa ita ma. Tun makala sannan yake, tilka mura'atun yabshaha ashabi. Tilka mura'atun yabshaha ashabi. Sai ce ita mace ce da sahabbai na suke kai komo a gidanta. Gidanta ana yawan shiga. In ita bi inda bin ummu maktum wato annabi ya canja. Ya ce tafi gidan ummu sharif ki idda. Har ya ce ta je nan sai ya ce a'a karki je na tuna gidanta ba ta rabu da maza masu yawan shiga ba ne kamata mace ta idda ba sai ce koma gidan ibnu ummu maktub abdullahi ibn ummu maktub wanda a bata wata wallahi sauka sanadiyar fa innahu rajulun a'ma annabi yake domin shi makahu daga aina siyabati in kika je san kin ga zaki ya cire kayan ki ka wani fa'iza alal wato ki cire kayan ki ga wannan da wakawo ne bai sani ba amma azo kika taba bai sani ba saboda haka ba matsala anan fa'iza alal ki da gara kin halatta kin gaba idda ya halatta wani aure ki fa adani annabi ya ce ki sanar da ni in kin gaba kala sai ta ce falamma alaltu ko allantu yayin da na halatta a aure ni na gama idda ta saki jini uku da karfi da wuce na ambata wa annabi alaihi salatu wassalam ne ji nake masa anna muawiya da bin abi sufyan wa aba jahl khadabani da muawiya dan abi sufyan da abu jahl sun zo neman aure na ta sami yan takara har biyu فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في النبي يتي أما أبو جهل لمن شاورة في النبي يتي شيء أبو جهل فلا يدعو عصاه عن عاتقه baya ajiye sandarsa akan kafadar abin nufi fa zarabu lin nisa in kika yi malle ji sauran hannu ne duka yi kaga wannan aiki ne shi za ke faɗa aka zo tambayar sa akan bincike akan aure abin da zai wa aure illa shi kai aka tambaye ka shi ake tambaya abin da zai wa aure illa kadai yawwa kar ka shiga wani abu daban kuma in ka shiga wani abu daban kuma wannan ka shiga hurumunsa abin da zai wa aure illa kai ba haka ma duka ai zai wa aure illa mutum yana dukan mata kuma ba wanda aka fi saukin yin bincike a kanka irin mai aure domin wanda bai taba aure irin da aka ce kai bincike a kanka rajiman bi da gaibi duka kake cikin duhu ba sani ba zai yi dukan ko ba zai ba wa ya sani ke mako zai ko ba zai ba ba wanda ya sani don wani za ka gan shi yanzu cikin jini a yadda yake amma idan ya auro wata saboda yadda yake son ta da yawa sai ta rika juya shi ba ya ci amma ita za ta ci kaga ita ya zai mata alheri domin ita tana ci zai iya kudin da ne komai ya ya ka mata ji ya zauna haka ba to ba za ka fassara shi a yadda kuke ba tunda bai da aure to annabi yace shi illar Abu Jahm wala ya dawo a sawu an atiki baya ajiye sandarsa ga barin kafadarsa wata ruwaya tace fa garabul lin nisa dukan mata yi wa amma muawiya shi ko muawiya fa su'ulukun la malana in talaka ne fakiri ne bai da komai lokacin kafin ya zama abin da zai zama kenan ai kaga daga baya yana muawiya sai sa riga biyu a rana kuma a zamanin su sabai an samu dukiya da gaske kafin ya zama nan ana magana annabi yana raye amma ba sahabbai kula ba ruwa gidin sun kare ai ya zama amir ya zama gwamna a sha a wannan lokacin ai an tara sosai saboda an samu dukiya to wannan ana magana wato karan bada ne lokacin bai da komai annabi yace ba shi da kuɗi me ake nuna a nan kaga illa ce ne ka aura wa ƴarta mai duka idan ya taba aure ya zo in yana da mata abu ne mai sauki kai bincike a kanta idan kuma ya rabu da matarsa shi ma sai za ka gano me ya raba shi da matar yawwa amma in ka zo ne yanzu sai dai kawai ka yi addu'a kai kundin bana ka ce Allah ya sa ba su zaman lafiya domin baka san yayi ka ba to kaga ashe idan mutum ya zo bai da sana'a bai da aiki ba laifi bane kace ba za ka ba shi yanka ba amma idan ya zo yana yankan farci yana da sana'a yawwa idan ya zo yana yankan farci yana da sana'a domin wato yana da mustaqbal me zuciya ake bawa ya ba wai mai kuɗi ba sau da yawa za ka sha mamaki za ka je ka ga mutum kura yake shurawa amma ba a taɓa fashi abinci a gidansa ba wani kuma za ka a tajiri ne amma matansa na korafi sau da haka zuciya ke kawai za ka ga wani yana tura kura ba dan sabi duk wanda zai shiga gida sai ya ci taho da wani abu sai ya kai gidan da za a yi amfani da saboda haka zuciya yake bukata ba kuɗi ba dan mu a ƙananan wato almajincin mu na karatu da matan mata hali da yawa sun ja yi mana tambayoyi akan a ba su fatawa yadda za su ƙara kuɗi yadda saboda an yi musu mamako Allah za a zo kaza baya isa ko komai wai kobo da kobo economist ne komai gun da yake sai shi da shi ko kuɗin da ɗaya mai ba wannan yanzu ka ga ɗan ruwa yanzu ana sha'awarta to ba za ta samu ba sai ta yi ƴan dabaru duk da ana magana cewa hadisin wanda hadisin na bukari da ya zo kamar yadda muka faɗa wani lokaci ba hadisi ba ne na fatawa da annabi ya gaya wata mata cewa ta zo ta faɗa kuɗin ce ba ne baya isa kaza annabi ya ce tunda kin ga inda yake ajewa ki kara da dai wannan ba fatawa ba domin kauyuka ko gure fatawa za ta ba haifar da fitina duk wanda ya zo ga matarsa ta daukan man kuɗi to kawai barawun ya ce yau kuma ba wani abu da za ki kuma ya ta to shi ta aka ce waki a to ainihin la'umu malahaji ba za ka tafi ta kawai ka ji gare shi wa ma tambaya ka ce ya halatta wannan kuskure ne ta kaɗai ne saboda haka ba mata ba ne na ko'ina to kaga ba laifi ba ne in ya zo mai da sana'a me ya sana'a ka yi sai a yayin hijira yake wai kirkiwanci fiftin ya yi graduation ya sako daga igiya amma har yanzu aiki yake jira ka kore shi wallahi ko ba bakilas ba ko da ya fita jiya na yi lakta a wani guri da abin da ya shafi kalubalen matasa irin su abubuwan da na faɗa kenan cewa abin da kai shi ne ka shekara talatin da biyar talatin da biyar zuwa arba'in har yanzu babarka ba ta fara cin komai na hannunka ba wanda za ka kaka ce umma gashi hawa malam to yaushe za ka fara wai aiki yake jira an gama komai ka ka ka samar da handicap a gidanka ai sun haƙura yanzu duk ɗan tafashe ɗin nan sun haƙura tun yanzu ko kaji suna magana fai da mun muna yi har da iya suke wai ba mu gane mu yi fai ba dama mun faɗa tun a lokacin fasatar suru da ba na kulu na ku na gaya wata baiwa Allah lokacin da wasu ƴan damfarar nan na farko farko suka zo suka buɗe guri sai da ta je ta sa wajen miliyan biyu aka gudu da kuɗin wata ran muke magana da tana ga mu ce wallahi malam ko miji na bai sani ba na sai da sarka ta nayi kaza nake to kin ga ba ki yi da'awa ba wato ko dubu ɗari ba za ki iya bayarwa a je a yi da'awa da ita ba amma yanzu kin ba ɗan dambara sun ci ko wallahi ba lada nake matsalar da ba ku fahimta shi irin wannan abun mu yanzu da muka zo yanzu muna buɗe littafi a halari ko arba'una hadisi mu biya mu ba ma san kuɗi mu ba muna so saboda haka kawai sai mu shiga wani abu wanda yake lagu ligar sana'a ga ta can za ka bada dubu ɗari ka kwanta a rika baka dubu hamsin mu talla rogo muka zo da ba za mu bayar a bamu a me yasa mu ba za mu kai a bamu ba mu ma fa muna da ƴaƴa muna da iyaye mu ma muna buƙatar abin da ake ɗan pizza ɗin nan da ake zuwa a ja duk muna buƙata ko ba haka bane to me yasa mu ba mu je ba wayo ka bi mu saboda haka sau da yawa aikin din nan su kai komi muna so mu ga mu tafi wa da ƴaƴanmu duk muna bukata a gani amma wai sai mutum kawai wai ya je zauna wa kawai ya tura kuɗin sa wai kana jiran wani wai wai ya gama biyan kuɗin wai ya baka wani fifty ba da ko wanda haba dan Allah amma ne haula il qawli la yakadu la yaquluna hadisa to da haka idan wani ya zo ka ga irin wannan ne ya zo gurin yanka kar ma ka bari a biyani za ta fara ma da kunya ko ta fara ma habaiti a cikin babanta ta fara ma habaiti to kafin a fara maganin barkar a fara ta ka masa buri kai ya hure ya ka kunni bai da sana'a a zo a shabgawa ka ji sun daura aure ka ji ta a rediyo an daura auren sai a zo a yi tab tunanin kuma ya za a yi ba haka ake yi yanzu to saboda haka ka nemi sana'a lokacin da Abdurrahman bin Auf ya zo bayan ya yi hijira an haɗa shi da Sa'ad bin Rabi'a a Madina ai ka ga me yace ya Sa'ad bin Rabi'a yace ni a tajiri ne da kuɗi ne ina da shaguna a Dinga ina da su a Kwari ina da su a Biya gaggaya mar yace zo mu ce zan rawa biyu ka daure ni mata na biyu zan sa su leko kaza wanda kake so zan sake ka kai idda ka aura yace na gode Allah ya saka da alkhairi dullani ala su nuna mu hanyar kasuwa kawai ko dan me bada shiyarwa tuku ya bada shiyarwa tuku nonon rakumi ne an mai da shi ya buke yake zuwa ya shiyar sai Allah ya sa ba albarka kan ka je ne wannan in mutum ya je kwantan ya dawo ba sai ba Abdulrahman bin Auf shi da haka take shiyar Allah ya shiga abin shi ne zama a tajiri kawai abin da za ka yi kenan ka nemi Allah ya sama albarka ka kyale wani abubuwa daban gwamnati ba ta da aikin da za ta ba kowa ba ta da shi kawai wannan shi ne saboda haka to kaga in ki yi usama bin zai annabi yace zai rabu da su idan ki aura usama dan zai ki ba kowa ya ce ya takara bai ma san me ake ba amma annabi yake rabu da shi ki auri Usama zai rabu da su su biyu bakari hasu sai take min Usama kuma domin Usama bawa ne aka yanta shi dan gidan Zaid ne dan sani falan ma kaza Zaid bin Hawa dara dan sani sai take ganin yanzu bawa za ta aura bawa ثم قال زيد إن كيه أسامة بن زيد إنا قال باكي شاورا abin da ba sai gano ko ka hau tudu ba za ka gano ba saboda haka sai aure Usama take fa ta tu sai na aure fa ja'ala Allah fi khairan kan ka ce mai wannan sai Allah ya sanya masa alkhairi an gane ko eh Allah madaukakin sarki ya sanya masa alkhairi ta ce wakta ba bihi sai na rike masa gifta gifta ba shi kira ta da ni shi ne karka fatan wato abin da Allah ya ba wa wani kai ma ya ba ka irinsa shi ne gifta to sai da aka rike gaba daya a wata ruwaya ta nuna cewa kowa zai da yi tambarka da auren Usama da wannan baiwa Allah a Madina saboda aure yayi albarka shi ne misalin da muka bayar tun a tasiri da ya wuce cewa yadda magabata suke yi kenan da ba wai a cikin sahabbai ba ko tabi'ai a kasar Hausa ma idan mace ta dawo zawarci babanta da kanta zai nemo mata mutu ko da ba direct ba ta ba wata hanyar daban zai yi kokari ya ga ko ta hanyar abokansa ne an yi wa wani ikara ya je ne ma auren da haka ake yi shi za ka ga ba zaura shi ta zo ba ta daɗewa tana zaure amma yanzu magana ake ɗan shekara goma layin su daban shekara sha biyar layin su daban shekara biyar layin su daban haka kowanne wanda tana zawarci a wannan shekarar saboda kowa yana gani shi su iyayen suna ganin ba ruwan su dama tuntuni ba zaɓin su bane nata ne mun yi wannan magana a baya ita ta zaɓo idan aure ya mutu sai ita ina ruwansa ni na ce miki kaza ai sai kika kawo ni aka iya yi ce bada kuma sai kika kawo ni a kan ma har rashin kunya kike wa mutane yawa in ba a baki shi wata rijiya za a yi kaza ko kowa hankali zai tashi za ki daga kowa ko za ki bagar duk ai ta wannan maganganun to yanzu da aka dawo kuma sai yake ba ruwansa to sai ne ta zama a haka ita zama wanda da ba haka bane idan ya san da hannunsa ɗari bisa ɗari lokacin da aure ya mutu to ba zai so zarta shi ba zai yi kokari kullum lallaba shi ai kuma za a ga wannan mutumin kirki za a yi wa ishara kamar yadda na gaya muku shi wani alaji ya zo ya ji wani yana ta limamin ya yi kira'a ya gama bayan bayan an idar da sallah yake akar makalla Allah ya sa bai kana da aure yake wallahi babu yake to muna da irin ku a gida suna nan suna kira'a ga can ka je ka duba kuma an yi auren an yi auren shi kenan bata ma san cewa babanta ne ya ijara ba sai baba na samu wani yace to Allah ya saka da ne riye iya rufe hannu cike a kansa ba ta sani ba kai na Umar lokacin da haka ta daga wanki ba shine yake bune ba mata miki ba da kisa nan kurukuru ɗabi'ar fulani da ake cewa tun yarinya na karama bayan an haife ta a yi kamu duk wannan ɗabi'u ne masu kyau wannan misalin ya isa dangane da abin da ya shafi wato auren Usama da wannan baiwa Allah Fatima binti kai me za mu koya karkashin hadisi na ɗaya المطلقة ثلاثا وبانت من زوجها بينة كبرى ليس لها سكن ولا نفقة ما لم تكن حاملا هو ذاك تكاتتي uku. ba ta da gurin zama ba abinci mutukar ba ciki ne da ita ba in tana da ciki wannan za ta ji alice ta zauna a ce ta yi sannan na biyu jawazu ta'rif bi khaybatil mu'tadda al ba'id wanda aka yi saki uku ya halatta a mata jirwaye ne kamar wanka ba za a ce ana tanta da aure ba amma za a yi jirwaye a tambaye ta in kin gama in kin gama idda ki sanar da ni to wannan alama ce kana ko tana da wasu yan yara kai ta ba su alewa da miski misali duk wannan ta'aridi ne wala jina alaikum fima aradtum bihi min khidwatin nisa to wannan shi sannan jawazul wakala fi ada'i da huquq ya halatta kai wakilci wajen ba da wani haƙƙi a wakilta wani cewa haƙƙi ne a kanka za ka bayar ka wakilta wani a kai ya halatta sannan tahrimu na zai rijal din nita wal nita ila rijal haramci dangane da maza su kalli mata ko mata su kalli maza kamar yadda annabi ya hana wa wannan baiwa Allah yin idda a gidan ummu kari saboda za a yi kira a komo kullil mu'minina yaghuddu wa kullil mu'minati yaghdudna duka kowanne akwai sannan na bakwai na gida jawazu khurujil mu'tadda min baiti zawjiha lil haja me ita ya halatta ta fita inda bukata sai da bukata kar mace ta dauka wajen an sake ta kullun tana hanya bai halatta ba sai da bukata kamar yadda wanda take ta gaba take ita ma haka wanda ba dan ne zuwa haka take ba in dai an sake ta za ga kullun tana hanya ba daidai bane sannan جواز زوج القرشية من غير قرشي يا هلكا متين بقريجي يا أوروان دبا بقريجي با kasan ƙuraishawa suna da kima da martaba to ya halatta ta auri wanda ba kabila shi ba sannan alkafa'atu bi dini la bil mali wal hasabi wan nasab ana son compatibility ne kafa'a wanda zaka aura ya zanto kun sami kafa'a a addini ba a dukiya ba ko dangi ko nasaba ba wannan ake magana ba sannan jawabi khurujil mar'ati ila al-mufti listifta'i ya laka mace ta fita da je nemo fatawa kamar yanzu kaga tunda da waya ba sai an fita waje sai a waya amma lokacin da babu wannan zuwa neman fatawa don gani da wani abu da yake yi mata duhu ya halatta sannan anna sautal mar'ati laysa bi aura ashe sautin mace ba al'aura bane sai in ta mai da shi al'aura da kanta hadisi mun kare hadisi a kitabu salat sai babu da idda babu da zai magana akan idda ita kuma bayan idda bayan an yi kashi akwai iddatul salat akwai iddatul wafa an samu kalmar ne da wato daga al'adad adadi kenan in kai wa dalilin fataha eh amma a wannan a literal meaning kenan technical meaning din kuma istilahan وهي تربط المرأة لمدة محدودة عن التزويج بعد فراق زوجها shine mace ta yi daku zuwa ga wani lokaci da aka iya yakance mata ba ba za ta yi aure ba bayan ta rabu da miji wannan shi ake kira idda saboda ne bi tu rafa bara'atu ra'ayya dan a gane menene wato kukutar mahaifarta cewa ba ta da ciki kuma ana gane wannan ne ta hanyar haihuwa ko yin jini ko watanni ya tabbata a kitabu da sunna da ijma'i da mu kira Allah yake wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna yawa ya bada a suratul baqara hadisai da yawa kuma suna da yawa al hadithu al ijruna ba'da salatu mi'a hadisi na 320 an subai'at al aslamiyya an karbo daga subai'a al aslamiyya subai'a kaga shamatan zaki zakanya ke shine subai'a amma suna ne da daga cikin sahabbai take ne ba zai ba ne an sa Allah haka na ta ka ta'dil qawla ta'dil qawla shine mijinta wa huwa min bani ali bin lu'ay shi kuma yana daga kabilar banu banu ali bin lu'ay wa kana min man shahida badran yana cikin wanda suka je yakin badar wato fi ana hadi hajjatul wada' saboda haka da aka zo hajjin ban kwana da annabi ya yi tilo guda ɗaya sai Allah ya mara rasuwa a nan. Wahiyar amilin kuma bai wata da ciki. Falam tanshaf an waza an amlaha ba da wafati ba ta daɗe wa shi ne falam tanshaf. Ba ta daɗe ba an waza an sai ta haihu. Waza an amlaha ta sauke cikinta ba da wafati bayan mutuwar mijinta. Falam ma ta gallat ta'allat ni na ga yi igo anawa falan ma ta'allat min nifasiha yayin da ta haife din ba za a ce yayin da dan na biyo suna fassara yayin da ta gama nifasi ba nifasi ne yake fitar da ita daga idda ba haihuwa wa auladul ahmali ajaluhunna an yad'ana hamlahunna saboda haka haihuwa ce yayin da ta haife ake ne shine dai gaskiya da jammalat lil khutab saboda haka sai ta fara taba ado saboda yan kakara haka da biyar mace take akwai wanda ta zo wani malami ne mun korafi akan wata da mijinta ya mutu wajen shekara biyu baya sai ce ka gani mijinta ya mutu amma yanzu shigar da take ga 'ya'yanta 'yan mata shiga take irin tasu sai nace ai ɗabi'ar mace ce ta nuna ma cewa yanzu ta warki ce saboda yana faɗa kai ga ta ne tarbiyya ne kaza ne kaza nace ai sai ta nuna cewa ita bai yanzu ba ba ta aure ba nace kuma ɗaya daga cikin illolin da ya sa duk muka faɗa irin wayannan magana da ne ɗauki cewa taki da ake yi aka bar masa abin a hannun da a ce za a shigar mata faɗan ba buƙatar sai ta yi wannan saboda yana bakanganu a irin tarbiyyar da ake garin ko ni na san su lokacin da suka yi miƙa yana faɗa na san tana cikin zakakuran ɗalibai to mijinta ya mutu kai baka aure ta zai nace kuma za ka ce ba za ka aure ta bane in bai sai dariya kawai to irin wannan yana da muhimmanci dawo da wannan abun hannun iyaye yana rage farna da yawa yana rage yawa to ta jammala ta yi kuɗa sai ta koma ta ba abu yadda kace za ta yi ado ɗan budurwa ita ma haka za ta yi domin miji take so فدخل عليها أبو السنابل بن بعثر saboda haka abu sanabi ibn ba'akan sai ya shiga gurinta rajulun min bani abdullah shi kuma mutum ne daga kabila abdullah fa qala da hadi ce da ita ba ya raki mutakallila ya aka yi na ganki kin taba adu ya san cewa tana mutum da ya mutu ba ajiba ba ko kwana ba in ba ba amma ta taba adu me yasa daga kin ta ba ado la allaki tarjina ne ka din yadda aka yi aure ki ne so ya ga mata haka sai ce wallahi ba an ji dina ke shi kuma da saurin saurin fatawa sai ce to na rantsa da Allah ba za ki auren ba ba zai yi ba hatta ya nura alaiki arba'atu ashhurin wa ashrin har sai kin wata hudu da kwana goma iya abin da ya sani kenan shi ya san cewa wata hudu da kwana goma ake yi shi za ya rantsa قالت سبيعة سبيعة تتي فلما قال لي ذلك جنت يا رنك يا جاء هكا جمعت علي ثيابي نتترو كايانا حين أمسيت يا إن يما تي يا إن نك يما فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تتي نتف قرن لقباء النبي عليه الصلاة والسلام فسألته عن ذلك نيمة تنبيه يا رسول الله kaji kaji kaji na ɗaya labari ta gaya masa fa amtani sai ba da fatawa yake bi an yi kada halalci hina wada'tu hamdi yake rabu da su ai ai kina haihuwa din nan daga zarar kin haihu kin gama idda idda ki ta kare wa amara ni bi tazwiji in badali yake da zarar kin samu miji ki auren rabu da su kana ibn shahab ibn shahab az-zuhri yake wala arabatan an taka zawaja ina wada'at yace ba na ganin laifi dan mace wato ta yi aure lokacin da ta haihu shine haka ce mace mijinta zai iya mutuwa da safi ta haihu da azhar a daura mata aure da magarba shikenan ba wani abu a ciki sai dai kawai za ki ja surutu wasu ma za su ce ke ka kake yawwa shi ma kuma wanda ya jira a ce da shi aka haɗa baki don a ci gado za ki samu abubuwa iri to sai ce wa in kana fi daliha ko da tana jini ko tana cikin wannan jinin na nifasi za aure da ba zai hana aure ba غير أنه لا يقاربها ولا يقربها زوجها حتى تدور kawai doka ɗaya ce mijinta ba zai sami da ita ba sai ta yi tsarki shi kenan amma aure dai a kawo ta a yi wata buɗa ya halatta shi ke me za mu koya ƙarƙashin wannan hadisi na ɗaya anna ijaddal halin almutawaffa ana zawjuha takunu bi wadi'i hamliha in mace da mijin da ya mutu tana da ciki kawai haihuwa ce shi sa mai gida zai iya mutuwa da matansa hudu duk fitar ta kawai su da zama daban-daban. Ƙwarai kuwa. Domin wanda ba su da ciki su ne za su yi wancan ƙa'ida. Arba da ashirin wa ashira a nan kuma barin gyara mana wani littafi da ake. A ga yau nawa ga wata muka ci. Na'am? Sha sha biyar. Ai dama da shi ake lissafi. duk littafin musulunci ba a yi da januwari zuwa disamba in kai ba daidai kai ba duk abin da aka ce za a yi kaza a musulunci to da watan musulunci ba da januwari ake ba masu lissafa da januwari ai ta fita goma ga watan satumba ba daidai ba ne malamai suka ce abin da ta yi na idda ko na saki ya yi amma ta yi bid'a ta saba wa annabi alaihi salatu wasalam ta biyo muna sha biyar ga wata to shi ne malamai suka ce yanzu za ta fara idan wafati rasuwa aka yi yau da gobe za ta fara lissafinta tana zuwa da wata ya mutu a talatin to tana da kwana sha biyar sai ta ajiye ta ajiye wannan kwana sha biyar wani watan na kabawa shi kuma sai ta ɗauke shi da wata idan ana ta tiriyan tiriyan safar rabiul awwal yana zuwa 29 sai ya kare shi tayi wata ɗaya da kwana sha biyar ina ba da ana ganewa da ta je wata na biyu rabi islami shi ma ana zuwa sai kuma 29 sai ce ta yi wata biyu da kwana 15 tana zuwa jumadal ula ta ƙara ya ƙara yi 29 ya mutu sai ce ta yi wata uku da kwana 15 kuma tun da kwana 15 yanzu kuma wata hudu da kwana goma ne to yanzu abin da ya rage mata shi ne sauran watan kuma sai ta lissafa kwanaki ta ƙara da wayannan amma wata uku tun za ta yi jini da wata da yawa ba haka ake yi ba da yawa ba haka ake yi ba ragowar da zai cika na wannan sha biyar ya zama arba'in ishirin da biyar biyar da ta ɗauki ishirin da biyar ta haɗa da sha biyar ba arba'in ba kenan in ka kalli kwanakin za ka ga ta samu bonus na kwana uku saboda watannin ba su cika ba in kuma duk sun cika shi kenan amma dai lissafin da ake ana yi ne da watan musulunci ko a nawa ga wata aka yi mutuwa to za a cire wayannan kwanakin ko a nawa ga wata ne kawai ba za a ci bonus ɗin wannan watan ba domin an yi maki yi amma wani watan idan ya zo za a ɗora da wata na biyun sa ba da wata na gaban sa ba da wata wata uku a jere za ta ci bonus idan ya yi mukusani in bai ba a cika yake yake sauran kuma sai a ɗewo a cika da kwanakin da aka yana kamar in an fahimce ni abin ya fito fili ko to haka ake lissafi da yawa kuma da yawa mun lura ba haka ake ta kaba ba da yawa kawai za a je a kalli kalanda ne a ce to yau yau na ba august tara kawai sai a kewaye tara sai wani a samu wani mai mathematics a gidan mai talin tashi ya ji ya tura ku kama a nan ya kewaye gurin shi kenan ba haka ake yi ba ba haka ake yi ba shi ne zai zo mai mathematics baka ji abin da na cewa zai zo shi ya ji arithmetic a makaranta zai zo ya tayi ya ce ai umma a nan gurin za a gama shi ya lissafa ba daidai ba ne abin da yake daidai shi ne wannan wa alaikum salam a yi mata tana haihuwa ta gama ta kaba bari za a yi hajji ya tashi cewa ya haɗin jima da wani biyu suka kawo wai cewa ya wata za a samu ke sun kaga shekara biyu cikin ya kwanta kare shi za a yi zai har sai ya tashi dan kasuwa haka za a yi in ya tashi dan za a raba gado duk saurin su sai dawo baka ji abin da ba hauke ma yake faɗa ba ko duk me duk saurin me yawwa ai abin ya yi kaji ba wanda za a zo kawai a kalle shi rajiman bilkeji a ce bari a ware rabin namiji idan suka zo su uku ba yaya ne kuma a yaya idan suka zo su uku ba shi ta gaba ɗaya ba a yadda a raba gado ba in mace tana da shi har sai sai ta haihu ba wai zanta ana sauri a sai ta haihu saboda ku sani ba zai iya yiwa kafin ma ta haihu ta yi bari misali zai iya yiwa ta haihu biyu a gaba su gane cikin duniya a ce muku mace ce kuma namiji ne nan kaɗai ɗan saurayi ko kuma a ce muku ɗaya ne faɗan su su biyu sun zo kuma duk ba a shirya da zuwa sai a yaya kowa ya da da rabansa za a fitarwa da wani shi sa jara'a ba ta san haka za ga da abin da jara'a ta kawo akwai hikima ne akwai hikima kuma yanzu wai da mutum ya zo ya kwalla farai da mutum bai mutu ba ya za ka yi ina maganar da ake da bai mutu ba kai ba za ka yi harkar ka ba ai da mutum zai gane ko lokacin da babu wanda yake morewa gado irin wanda zai ɗauka kai wallahi tallahi saboda shi kuɗin gado ma kuɗi ne santsi santsi santsi ne ne saboda haka in ka ɗauke kai sai ka kai irin abin da Allah zai kuma sau da yawa ba ina yawan gaya mutane Allah madaukakin sarki wasu in suka kira ba gado kuka yi ta jinkiri sai Allah ya kin daga wani a cikin ku sai ya kyale shi saboda kuna nuna cewa sai da gado za a yi kuɗi sai ya kyale shi kuma akwai masu kuɗin sai ran aka ba su kuɗin kuka cinye kowa ya yi brokin sai kuma Allah ya tashi wani kaga ya miƙe shi yake yake ba mu lamma nawa aka yi dai ya nuna muku ba da gado yake arziki shi ma da ya zo sai wanda ya zo shi ma ba kuɗin babansa bane haka yi zai samu inda mutane za su fahimci wannan sai a zauna lafiya kuma da yawa na yi wani program kwanaki na faɗi kalmar biyu bayan mun gama ɗan jarida ya kuma tambaya ta nace abin da nake nufi ke nace wasu da yawa da za a ga mutum wani ya zo ya rasa yadda zai yi ya rika cewa an sa ba hannu ba hannu ba ne shi ya sa wa kansa hannu da kafa maybe akwai kuɗin marayu da ya danne kudin gado saboda yana ganin yana ya ita wannan shi ko kuma a ya musguna wa iyayensa wannan yana shi ba san tsire sai mutum ya ga ya rasa ya ta cewa an samu ba wanda ya sa ba hannu wallahi kai ka samu kanka har da kafa shi ne kawai saboda haka wannan shi ne abin da ya kamata ko da yanzu mu kiyaye to kaga wayannan suna buƙatar wannan kulawa sannan anna al-mu'tadda ya'ilu laha zawaj ba'da wada'i hamliha wanda take idda iddatul wafa ya halatta da aure bayan ta haihu ina bari mu ji sannan wujubu da iddati ala al-mutawaffa ala zawjiha wajibi ne macen da mijin ke mutu sai idda sai ta ta kaba sannan Allah sahaba ta kanu yaftuna fi ayatin nabi annabi na nan da rai ba mutum bakwai ko da yake na taba faɗa a karatun mu na amal yomi mutum bakwai ne ke fatawa a cikin sa akwai in annabi na da rai annabi ya yando zai cewa ta yi in annabi na da rai suna fatawa to kaga wannan ma hadisi ya tabbatar da haka cewa suna yin fatawa sannan Allah sai ba da tijbal wa ala zawaj a ke ba zawara ba a matsa mata aure a tilasta mata a ce wallahi ko ki aure shi ko ki bar gidan a a in dai auren ya mutu ko mijin ya mutu babu wannan magana in kai haka kuwa to ka saba wa Allah duk wanda ya haka ɗaje zai ce in ba a yi wasu gaba ɗaya ya jira hannunsa haka wasu iyayen suke ba kaza ba haka ba sai dai a ba ta shawara ai yanzu ita da hankalin da wannan shine hadisi na gaba hadisi na hadi wal 20 ba da salatu biya hadisi na 321 an zaina bintu ummi salama an karbo daga zainab ajira ummu salama agola aka zo da ita shine wanda in ban manta ba ko abu da aini ko wani sa yake ya kawo cewa annabi ya yi taɓa yi mata addu'a ya tuba mata a fuska sai da take kara saba'in fuskar ta irin da yara kamar budurwa ka ganta ga shekaru amma kuma fuskar ta bata tattare ba kala take tofiya hamimun li ummi habiba wani makusancin ummu habiba shine hamim ai qaribun makusanci na ummu habiba ya mutu wa kokari fa da abdi sufra sai ta ce aje a kawo mata sufra shine irin turaren nan madarar turare ne shine sufra wanda ake sawa alama ta fito kamar yadda muka biya a baya irin wanda Abdurrahman dan Auf ya sa a jikin sa lokacin da ya aure to madarar turare ne fa mata hak yidra'iha sai aka kawo mata sai ta goga a jikin hannunta tangalalin hannunta faƙalar ta ce inna ma atna hada ta ce na yi haka ne ne li'anni da ni ku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya qul saboda na ji annabi alaihi salatu wasallam yana cewa la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir baya halatta ga matar da sai imani da Allah da ranar lahira an ta hudda ala mayyiti fawqa salatin sai sai wa wani mamaki ta kaba saboda kwana uku kun san ya halatta yanzu mata ƴan uwa wani nasu ya mutu ki mata kaba amma kwana uku kawai ya halatta kwana uku kadan aka ware mu in dai ba mijinki bane ya mutu to ne za a yi wannan wata hudu da kwana goma wanki ko kani ko wani naki ya mutu ya halatta ki mata kaba kwana uku ya halatta daga uku kuma kina tsara wa ne haramun yawwa to shine ita Zainab bint Ummi Salama ta yi wannan illa ala zaujin sai miji har ba ta ashirin wa ashira wata hudu da kwana goma shi za a yi da za mu koya karkashin hadisin na ɗaya majru'iyyatul ihdad ala ghairi zawj ya halatta a yi wa wanda ba miji ba ta kaba ya halatta amma kwana uku anna al-ihdad ala ghairi zawj yakunu thalathata ayyam ya zama kwana uku kawai yawwa taqiban lil musiba dan mutum ya samu sauki na irin jarrabawa da yake ci a zuciyarsa matan kenan wa tarwihan lin nafsi kuma dan ya sauƙaƙa wa ransa bi ibda'iha shay'an min at-ta'assuri 'ala al-hadid al-mubarak na uku wujub al-ihdad 'ala al-mar'ati al-mutawaffa 'anha zawjaha arba'ata ashirin wa ashra wajibi ne wato wanda mijinta ya mutu sai wata hudu da kwana goma na hudu hada wajibi ya kuna ala kulli imra'atin sagiratin wa kabira madkhulin biha wannan wajibin ko ya hau ko kan kowace ba karama ce ko babba kuma ba irin na saki bane ita mace da zarar an aure ta ko ba a tare da ita ba in mijin ya mutu sai kai ta kaba amma idan saki ne kuwa idan ya aure ta bai tare da ita ba sai ya sake ta so da yamma ta samu wani mutum sai a kuma daura mata aure a huta wuce don ba tare da ita ba bambanci kenan ita wancan mai mutuwa kuwa ba zancen ba zancen cewa an sadu in dai an daura aure to ta gaba ta hauta saki kuma sai an sadu sannan za a yi ita shine bambanci ai duk wata ne ta gaba ai da da gado ba shi baka ji suna cewa kin mun ta gaba ba yawa shi da ai da muka shigo da wannan cewa za ka yi mata gaba domin su san cewa za ka gaji kan wani zo ce shi karan mu da shi sai ko ta rewa ba ce sai ta ci sai ta ci ai Allah ne yake take ita ma ba so take mutu ba zo dai ne yawa ta fi so ya zauna da gadon gware ya zauna in dai soyayya gaskiya ce alaikum salam tana da ai Ni ya hauta yau wato kaga kai ma za tsaro wanda hukunce hukuncen da zamu biya ta ki mai zuwa da ka'idodi da doka ita ma in kin zaunar da mutane ki ma an zaunar da ki kwarai kuwa yana kanka har sai ran da ta gama eh tabbaya ce mai kyau to sai ce ka gani karama ko babba wa gairi madkhulin biha don da ba tare da ita ba ma saboda haka za ta yi wani أن المرأة الحادة لا يجوز لها أن تتطيب أثناء حدادها حتى ينتهي. تو. ولا تجي إذا بحالة تتاجر عليه وكذا متى تأتي من جوا. mu ji me dokokin ta kaba ne wanda ake cewa sai wasu sun zo sun saka ta kaba to shine zamu biya ta shi ne zuwa insha Allah abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan su Me ciki? Shi kenan. Idan kuma ta hau wata ita ce mana haihuwa ce ai da zai zo baka tana za abin da nace ba idan da a ce za a zo mutum ya mutu da mata hudu da mata hudu wata ta fara littafi tana tunanin cewa wata hudu da fara goma za a yi ana zuwa wata uku ciki ya bayyana ta tashi daga nan ta koma ɗaya wata tara sai da ta haihu wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'ana hamlahunna irin da shi ne aka ce ba za a samu bambanci mata hudu wannan ta fita daga ta kafa wannan kuma yanzu ta yi rabi ba wannan kuma tun daga mutuwarsa da sati biyu ma ta yi za a iya samun wannan bambanci shi ne magana da wancan ba Allah ya malam ɗauke mara ibn sugeti mai kwantaccen ciki shekara biyu muka ce har haka za a isa zama sai ya tashi shi ne abin da ya ce mai kwantaccen ciki shekara biyu shekara biyu zai tashi muka ce jeran da ya tashi yawwa za a sha zama kam shi ne magana kuma da malam yayi yanzu nan cewa ita ma kuma ta zaunar da mutane ita ma za ta zauna domin dokokin mai ta gaba ita ma suna kan taske na'am amin ma'aka a saki ko mutuwa na'am ita dai magana ne ba zo kafin tariya ce mutu ya aure da yana wata kasar wata biyu sai da ya dawo garin dawowa a hanya suka yi accident saboda haka matarsa wannan da ba a tare ba za ta yi mata kaba in muka ce kuma za ta yi ta kaba za ta ci gado ce shi ne tumunin ta kaba da mata suke faɗa duk da cewa ba dole ne a ce tumuni ba ba duk dole yaushe ne ake samun tumunin ba ko domin ya mutu ba a ya'ya kaga ba tumuni ba ne to amma kullun dai sunan ta timuni a gurin su sanan timunin nan su da yawa ne guda timunin nan za a raba musu su duka in ka kadai ke ma ita kadai za ta ci to amma dai an saba da haka kawai a ce timuni akwai lokacin da rabi za a ba ta ba na gari akwai lokacin da wani ba ko duka gidan duwan su ne ta ito da yanzu amma dai sun saba da haka wa alaikum salam amin ma haka na'am Hey. Shi ne ai malam Umar ka ga magana da ne da nake in bai mutu ba ba in larura ta zo ya mutu ne. Akura za a a ka bari ya bada amsa. Na? to a nan bari in kawo ma alternative na biyu shine ana iya yin maslaha a junan magada cewa mutum ya zo ya ce yana da wata bukata a zauna a yi rubutu cewa za a iya ranta ma naira dubu goma kuɗinka da za a baka dama ya haura dubu goma ka fahimta yawwa ba za ka ranta abin da ake tunanin ba za ka samu ba wannan haka za ka yi a rubuta aka yi a yarjejeniya kowa ya yi da za a iya ma to amma wanda rigima ta mutane ba wai me yasa ce an saurari kuɗin nan me yasa to ka nemi naka kawai Allah ya zauke abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ya je mana akwai wani bawan Allah da ya aiko da kun ga wannan da tattafan to amma duk time around an ce ba raba za a yi ba a masallaci za a bari domin an lura cewa da yawan wa'anda aka ba ba wasu ba ta zuwa ne wanda aka ba wa wannan nan ka wajen kwafi hamsin ne dai a haka a kallon da ne masa talatin da takwas to kaga dai ana jika akwai wani ma da muka yi magana kwanaki shi shi ɗan ubanmu ne ma ɗan garan kai ne da muka yi magana a kan amali da yau wal laila sai da yi kwafi goma wanda aka raba wa matan nan har yau yana zuwa na amma yau ni ba san shi ba ran da aka yi magana sai ne ina gari a cikin an aiki ce wani ya sani dan ke ba ki nan ba ta saboda haka sai da yake kofi goma Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya yawaita mana irin muna roƙon Allah ya suna yin tajawa da tsofin sa madaukaka hudu waɗanda suke mana wasiya da su ina alkhairi Allah ka biya musu bukatun Allah ka ba mu damuna mai albarka ƴaƴanmu da ƙanne da suka kauce hanya Allah ka shirya mana muna roƙon Allah da sunayen ka kyawawa da tsofin zama ɗaukaka kun ce rayuwa da ke ciki Allah ka yawa a yin musulmi waɗanda suka sa aure a gaba da wadanda aure ta ko a gaba da ka shiga da mu muna roƙon Allah da sunayen ka kyawawa da tsofin zama ɗaukaka cewa gabanin mu Allah ka shirya da su Allah ka sanya tausayin mu a zukatan Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata اللهم علمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين